yapacağız arkadaşlar?
Ama saraylı ne yaparsın?
shekara ta hamsin maga arewa yau yana iya zama kamalallen kwana dare da yi a wancan in yi shuɗe baka sami Allah ba to idi ne da su da ke da ainihin wannan ne na sa wannan kiran gaba saura ɗan mutoci a zina cewa sha biyu amma wasu sha biyu saura wajen goma sha shida A'a ga Allah ka kauce masa masa to shi ne abin godiya ga Allah. idan mutum ya samu wannan dama sai wani amfani da wannan dama to shan da shi da shi duk da haka in dai dama bai yanke ba to yana da dama ne ya juya da amadanin sharri ya yanzu kuma har ya saki a wannan dama ya wuce yana sharri kuma shi ne da kiri ne ya juya amma dai dama har ga ba shi kuma ka nema ainihin wanda ma da yawa mutane za a yi musu ɗauka wasu sun sami dama iri ɗaya da wasu amma wasu sun amfani da dama sun yi aiki kirki sun kai da manyan da sun sami irin wannan dama kowa ke da shi ana misali da shi kai wani ga wani mai ga gajerun shekaru ya sami babban daraja shi ko ya yi to shekaru masu yawan gaske amma kuma bai amfana da zai ga cewa da ce da shi ma da ya amfani da ya da amfani da wannan dama da shi ma ya samu wannan daraja saboda haka an masa gamsa a lokaci ana ma mutane gamsa a lokaci da kuma a duniya da ya gamsa da rana da lokaci sabai a kai lokacin da ba zai yi ba yana ci sai ya shi ya lalatar da shi a shirkoriya ko a kan da kan da kuma abin zan tuntuka da ba su amfani shi ba ko a shararan bacci ko kuma a dai wayansu abubuwan da ba su amfani shi ya zama ainihin ya sarrafa wannan lokacin yana wanda yake da shi da rana wanda ke na yan ban da wani lokacin domin da aga Allah wanda wanda za a yi ma mutane ga ba ka yi musu kuma kan dukiya zama dukiya da wani wanda zai yi amfani da wani dukiya wajen wajen su samun lada mai yawa sai zama shi kuma ya tara da wajen dukiya amma bai wajen amfani da abubuwa zai yi da da da lafiyan jiki kusa ne kuma yadda zuwa ne sai ka yi amfani da yi ka amfana da lafiyar ka kafin rashin lafiya da kurciyarka kafin tsufanka da kuma wadatarka kafin talaucinka da sauran lokacin da kana da hali sai ka amfani da hali kuma lokaci na iya zama ba kana da lafiya sai zama kana da rayuwarka gaba ɗaya kafin mutuwarka domin in ka mutu shi ke nan damar ka kare wanda na farkon wannan ne shi ne rawanin ba da dama duk yin amfani kyakkyawan amfani da daman ya zama mana lokaci abin da ta yi warma ne ta sami shi sannan kuma muka magana a daidai wannan lokaci dangane da hidaya da hijira wanda muke rubutawa wanda muke cewa yau mun shiga ƙasa tana kewaye rana so ɗaya a shekara saboda ka suna da da- da ƙasa da- da wata suna tafiya ne. ƙasa na juyawa tana kewaye rana wata kuma na juya na kewaye ƙasa ƙasar da wata kaga suna tare suke juyawa ne jujjuyawar nasu shi ke ba mu sauyin kwanuna tsajiyar ƙasa shi ke ba mu sauyin yare da yi a lokacin da muke hankalla rana lokacin da yi lokacin da muka juya rama rana baya lokacin ne dare ga wanda yake ganin abu da idanu sai a ce masa rana ta fito rana ta fada amma hakikanin magana shi ne ba rana take fitowa take fada ba mu ne muke juyawa muna zaune a kan wani abu ne mai gudu wani markabi muke zaune a kai mai gudu gaske gudun shi kuma ya fito wani markabin da ka sani amma ba mu ji saboda girma su wanda da mutum zai shiga babban jirgin ruwa da zai iya gane markabi zai ga cewa ya shiga babban jirgin ruwa zai kama yana zaune a a gida ne kamar yadda muke zaune a naka za ka shiga za ka kana zaune ba ka zaune kana kada kana tafiya ba sai dai kawai ka lura cewa kana ganin kallon gani sai ka daina ganin gani in ka kana ka shiga babban jirgin ruwa yana tafiya sai dai ka kan ka tashi da ka ka hango kana hango gari ba can sai ka ya bace ana nan kuma sai ka ga wani abu ya bayyana da kuma na wani lokacin ba sai ka ga an yi bace nan ko ashe tafiya kuke kuma hau kucin gaskiya ma ba ku ji saboda girman jirgi ba da kuma wannan abin da muke zaune a kai kasar girman ta dunkin ba dunkin na yadda da kai gudun da yake ba mu ji sa da ka idan muka kewaya ko kuma ce daga ƙasa ta kewaya don muna zaune a kan ta ne kawai ba mu ke kewaya ba ƙasa ta kewaya ta dubi rana sai mu ga sai mu ce yi in ta juya ba ta gani to sai sai duhun da ya ka sha mace ce mana ah, rana ne wannan mai kallon rana ce ta fito ta fara za mu tafi shi ta fitowa ne ta fada don ta fada yana da ke fada jinjin kuma da daddare ne ake shi sauko ta agogo a koma da ita gabas da fito ko ko ta ina ta ko tana bin ta karkashin kasa ne ko kuma kowace rana akwai rana daban ne wannan ta fito ta fada wannan ta fito ta fada wannan ta fito ta fada da za mu tambaye shi to ya ake yi da daddare kin ba ka gana rana ta to ina ranar take yanzu rikin ɗan adam yana sane da yadda lokuta yake da suka yadda muke ganin munan gab da magariba wasu kuma in kai yamma kaɗan sai ka gara ta ba ta kuma gara ta- tana wajen da sai ka sake yamma sai ka koma zuwa ka sake yamma sosai sai ka koma hanci in kai yamma can sosai sai ka koma safiya in kaza kaza kuma yanzu in kai gabas duhu za ka kai dare yayi ka kai ƙara gabas akan dare ka ƙara gabas can za ka haka kai mai da abin ke do tun da in kana sauraron rediyo za ka so a ce maka yanzu karfe kaza lokacin lori kaza yanzu a zo sake saboda ka ainihin da nafs ita ranar ce ba wata daban ba amma ganin mu da idan ke bambanta da kai ya danganta da inda muke saboda juyawa ƙasa ne to juyawa ƙasa din nan shi ne shi ke ba mu adadin kwanaki ya ke ba mu yini da dare sannan kuma adadin kwanakin nan shi ke ba mu mako shi an yi litini a zo an yi an yi an yi alahadi da talata a ba ya zuwa sama kuma juyawan wannan kaza shi ke ba mu wata juyawan ainihin wata kewaye da ƙasa shi ke ba mu kwanukan wata ashirin da tara ko talatin to juyawan ƙasar nan shi ke ba mu kuma shekara to sai zama wannan wannan zaunannen abu ne turan da Allah ya halicci sama da ƙasa ba zai taɓa canzawa ba haka Allah ya takwini ne wannan wato ainihin ba ba ba ba ba ba ba ta shi ba shar ba sh- ba shar'i ba ne ba an ce ainihin an yi rana an yi wata ne aka ce aka ba su umarni su juya aka ce amma suna iya dama ganin dama su yi juyawa da aka nan ne da al'amura sun zaki da sun cancanza zai zama su kawai ko su yadda ko kar su yadda suna juyawa ne shi ke ba mu wannan zaune nan wanda abin da ke zama shi a wannan gari da wannan shi ne alkur'ani ga shi a ce adadin shekaru a wadannan shekara wata goma sha biyu tunan da yana ciki to sai ya zama na gidayen turawa kuma sun kasance suna gidayen shekarar wata goma kowa ɗauka kamar yadda ainihin kwanukan kwanukan mako ma suna nuna wasu ko da ingilishi na ke amfani da kalmar su monday din nan ma'anar monday monday ranar ranar mu sunday ma'anar sunday ranar yinin rana kada suke bauta rana monday ra- monday monday rana ake yinin da ake bautan wata tuesday kuma tuesday wata gungiya ce ubangijiyarsu ce wednesday ma ita ma ubangijiya ce ta kuma wani ubangiji ne fry kuma shi ma wata ubangijiya ce haka nan wato sunan na gini ne har kuma sunan na gin watanninsu sai ka ga wani uban na yin fitowa da sai a ce maka gunki ne gunki ya ce march sai a ce maka wani gunki ne april shi ma gunki ne ga sunan ga sunan to sai suka su su mayan gumaka ne sai kuma karshe da yake ko watanninsu goma ne sai suka sa disamba shi ma'anarsa goma November da ma'anansa tara, September da ma'anansa takwas, October October bakwai, Oct bakwai, Sept tara, North na da Sept takwas, North tara, Desi goma. Haka da suka samu watan. Sauran kuma sai suka kirkiro sauran sauran watan sai suka samu sunayen sarakunan su. da Julius Caesar da Augustus Caesar. sai aka sami Ju- july da august da sunayen sarakuna da aka suka sami sai suka ce sun gano sun yi sun yi cikin su da ilimi sun gano wata goma sha biyu ne shekara to yanzu an ɗauka an gano an gano wa mutum ne shi ya gano haka to amma muka duba yaushe ya gano bayan an saukar da alkur'ani da shekaru masu dama sai ya gano wata goma sha biyu to kaga ina ya sato da ya kamata a ce ina ya sato ina inda ta shigo inda za ki ma ashara sharan yau ma halakar sama wata wata ina yan watanni a wajen Allah wata goma sha biyu turin da ya ci sammai da kasa in za ku ce a nan kuka samu ku ce a nan ku samu amma ba ba wani ko gano ba ne kun dai wai wai sun bincika ne suka gano to kuma shi kada dole da ake amfani da su masu amfani da rana a kowane suke na a kowane suke ta zama ai a ilimin jama'a tana yi ko asalin wani ilimi ne da aka samu daga wani annabi duk ana can ko ko dan adam ya Allah ya bashi mai ya gano amma dai akwai kalaloli daban-daban da ake amfani da su wanda aka ce ya fi ya fi zama daidai shi ne kalandar da farisawa ke amfani da shi kuma su da isa amfani da na gina yana wanda yake shi ainihin ya fi tafiya daidai da juyawa rana ne juyawa ko kuma ce juyawa kasa shi ko na wannan wannan kalanda mai amfani da wata cikin ikon Allah sai zama ayyukan wani ibada an sa shi mai amfani da wata ne maimakon mai amfani da rana amma duk mun san su ba bature bai da wani wata ko ba ba ba masu cewa watan bature su kawai dai suna da fata saboda ci su dauka shi ne da gaskiyar magana bai da wani wata wata duk duk wata aya ce da Allah ya tsaro na kana a illa kulli mawaqi dunin nas wal hajj shi ne kuma yake jaru shamsa wa kamfura wanda ji wata da arabu ala nasiri na wani sa shi yasa mu wata da rana do da tare da kusan adadin eh, she- shekaru da kuma lissafi wannan halittar Allah ne wannan sanannen abu ne ya- ya kai amfani da juyawa rana da juyawa wata shi yi wa Allah sai sa ibadodin mu muna amfani da lokacin wata ne kuma wannan sun yi sa ba a zaunannu ne a yanayi ba domin kan aka lura da shi shi kanar da shamsi in in wani wata na fitowa a lokacin sanyi ne da'ima lokacin sanyi lokacin zafi a zafin zafi ne da'ima zafin lokacin zafi saboda haka zaka da zaka iya cewa watan march da april suna da zafi watan august na da ruwa watan kaza watan disamba na da sanyi to sai zama ba ainihin haka nan aka sanya ibadodin mu ba sai aka sa shi da mai amfani da wata wanda yake jujjuyawa ta haka nan yana ewa azumi ya faɗo lokacin zafi ya faɗo lokacin sanyi ya faɗo lokacin zafi inda an nake shi daidai wani salloli a irin wannan lokacin kamar musamman azumi da ma sallah ne kan zama tsantsara shi yana da wahala sai ya zama yana cucuya ba zai zama a yanayi guda wannan azumi na da na- na da tsawo lokacin na tsawo lokacin sai ya zama da ke wannan watan al-muharram ya ci ci ci ne watan farko a shekara shi ne kuma za mu inda shi ci kuma yana an kira shi al-muharram ba su wani Allah ta'ala ya haramta shi wato hara- haramun ne a yayin da ci yana da amma mutum da kuma har a jahiliya sun kasance suna kulawa da alfarman wadda ne masu alfarma a jahiliya an ce mutum yana ganin makashi makashin uwarsa don da su sun saba da kansa amma in ya gan shi a haramin maka sai ya kare shi kuma ya gan shi a wata mai alfarma sai shi kare sa a harin harin da gari kuma duk da lokacin da da safar ya kama da kawo in kuma yana dakon in safar ya kama ya kashe shi bai gan shi ba safar ya zai ce sai dai sai ya haɓa wani shi a ba wata zai mutu suna kiyaye wannan ba su kashe mutum a lokacin wata maya wata rana wata wata wata don haka ne ma shi musamman alfaro ya zama sunan sa baki alfaro duk da yake ba shi ne kawai wata haram ainihin zulkada da hijja ma haramomi ne rajab ma har- haram ne amma shi sai yake banta da wannan sunan alfaro sab- sab- saboda shi ne farkon shekara kuma shi ya musamman ma ake cin shi wata mai mai mai mai farma wata ha- haramci to kuma a yi wata mai kaman wannan ne aka keta wannan alfarman a musulunci alfarman da ko jahiliya ba su keta shi ne inda ainihin suka shekar da jini na tsarkakan bayi na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma sai ya bai da wannan lokaci na wannan nuna ya koma da fahimci sai ya zama lokaci ne da aka shekar da jinin jinin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi a falalin karbala duk iyalan gidansa gaba daya aka rutsa da su aka yi aka aka karkashe aka rutsa tsarkawan kansu aka sassoke a masu aka tsarrafa tattara matansu a matsayin ainihin riban yayi aka su kora su kora wa bayi aka fi gari gari da su ana ana bikin tariya ana kai su ga ai- ai- wani ja'i wanda ke wanda ke rayawa yana mulki da sunan addini addinin musulunci wannan sai ya zama wata wata- wata wata ne na bakin ciki don haka tun kama wasa ya kasance ainihin a a sunnar a imma magabata ba a jira ba a- ya kada ce kamar abi a abi a jira imam jafar sari alaihi salam an ce ba a ganin ya yi dariya alfarar shakawa har sai bayan ko ya kan zama to ba ƙara maka ya kan zama wata- wata ne na masiba ne wata ne na jaji wannan wannan wannan jajen shi ne ma su daga goma na daga yau da yawa irin za mu fara zaman jaje na jajen da wannan makiya ta karbala eh, tunatar da kawo kan dangane da eh, abin da ya faru da kuma darussan da muke koyo dangane da wannan makiya ta wannan wannan alhamdulillah wannan ya rayu da tun yana tun yana ba kuma wannan bangare na ainihin sai ya- sai ya zama zauren nan abu har ma har ma an ko- an kori cika ciki ya zama tsohon yayi har ma har a matsayin wata jaje ya riga ya zauna tara kuma ainihin wannan al'amari ya riga ya zama jiki gare mu wannan abaka nasa har ko da shi abin mamaki ne a wurin amma har wala ya fata a inda aka san shi tun da wuri har shi har wala ya abaka yi a wurin raya wannan al'amari kuma raya arba'in imam sai habaka yake wanda yake shiga sassa daban-daban da duniya da yake har a inda aka san shi a misali a karbar kan wanda jirgin ne da ya karbo da